salatil juma'ati babi game da sallar juma'a hukunci hukuncin sallar juma'a juma'a kalmar juma'a daga jam'u an ka samu juma'a jam'u taron jama'a daurenin juma'a abinda ake kiransa yawmul aruba shi a suna ne to daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka kira qusayyu yi a sarkin makka lokacin nan sai ya tara quraishawa ranar juma'a to saboda tara su da yayi wuri guda sai ya ce hadha yawmul juma'a wannan shine yinin taro to da bakin rannan sai an kama sai yawmul juma'a musulunci yazo ya tabbatar da sunan amma asali kafin sannan suna ne yawmul aruba to sai an ka shar'anta sallar juma'a maimakon sallar azhur sai an ka shar'anta sallar juma'a ciki ne to hukunci hukuncin sallar juma'a su zai kawa cikin wannan babi yace wasa'yu ilal juma'ati faridatun tafiya zuwa ga sallar juma'a farilla ne kamar yadda sallar juma'a take farilla to haka tafiya zuwa gare ta farilla ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah da qira'at dan mas'ud famdu ila dhikrillah da sa'ayu da imda'i duka ma'anarsu tafiya ku tafi zuwa ga ambaton Allah ambaton Allah shine sallar juma'a wadarul bai a kubacci na kayya zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna to yace tafiya zuwa sallar jum'a farilla ne ga wanda jum'a take wajibi gare shi kenan ga wanda jum'a take farilla gare shi waɗanda jum'a ba farilla ta ba gare su kamar yadda zai lisafo wasu da cikin su kaga su tahiya ba farilla bace wa zalika inda tafiya jum'a yake farilla inda julusul imami lokacin zaunawar liman alal mimbar akan mumbari da bakin sadda liman ya zauna akan mumbari wa akhadhal mu'adhdhinuna ladane sun ka shiga fil adha daga kiran sallah zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin khalifancin abubakar da umar duka haka ake yi ba a yin kiran kiran sallah guda ga sallar juma'a sai liman ya taho ya hau mumbari sannan sai ladan ya yi kiran sallah yana ƙari kiran sallah sai liman ya tashi ya hudu ba yan an ƙari hudu ba sai a yi sallah to zamanin khalifancin sayidu na usmanu yan kasuwa sun yi yawa sai ya ba da umarni yan rana ta yi zawali dama jum'a ba abin gata ba ga sallah azuhur duk lokacin su guda yan rana ta yi zawali sai ya yi umarni a ta can wani wuri da ake kira zaura'u nan bakin kasuwar madina sai a yi kiran sallah yan an kai kiran sallah don tunatar da yan kasuwa lokaci yayi a ba hada-hada ta kasuwanci a taho zuwa to in ya taho ya zanna bisa mun bari sannan sai a yi kira na biyu shi yasa za ku gani an rubuta cikin wasu littafai kiran sallah biyu ga sallah juma'a bid'a ne a kun ji dalili saboda babu shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam eh wasu kuma suna ganin bid'a ne mai kyau tunda Usman ya haddasa shi tunda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di abinda dai yafi kyawu a bashi musamman yanzu a'a me ya ka daukar littafi ka dauki wanka aje ka dauki wanka aje musamman yanzu daga lasifikoki dama hikimar a tai can kasuwa a yi musu don a tunatar da su ko to yanzu lasifika ko ina tana kaiwa kaga shikenan an huta annan ga agogo kowa ya san lokaci ya ce wa sunnatul mutaqaddima sunna wadda ta gabata tun zamanin sahabbai an yas'adu hina idhin su ladane masu kiran sallah su taka lokacin na alal manara akan manara fa yu'adhdhinuna sai su yi kiran sallah can da wuri ladani uku aka sawa in liman ya zanna bisa mumbari wanga ya yi kira ya sauko wanga ya yi kiran sallah ya sauko wanga ya yi kiran sallah ya sauko su uku kowa ya yi kira to sannan sai liman ya tashi ya kama hudu ba duk waɗanga daga baya an ka haddasa su kaga da baya jai an mai sai daiwa da annabi yake shi yasa kaga mahi yawa masallatan ahli sunna su kiran sallah guda akai ga sallar juma'a eh waya harumu hina idan to lokacin nan lokacin da liman ya hau mumbari an kai kiran sallah bayan an yi kiran sallah to waya harumu hina idan albai'u ciniki wa kullu ma yashgalu da duk abin da ke shigaltarsuwa an sa'i ilaiha daga tafiya zuwa gare ta waya harumu yana haramta hina idan lokacin nan da zaran an kai kiran sallah Allah ya ce wadarul bai'a ku bacci na kayya saye da sayarwa saye haramun ne lokacin sayarwa haramun ne sai dai abin da yake babu makawa da gare shi kamar misali ka yana kazo masallaci an riga an yi kiran sallah ba an haramta ciniki ba to kuma kana da bukatar boli kana da bukatar dahara kana kai arwalla kuma babu ruwan masallaci sai na saisuwa to kaga na ai abin gana uzuri ne sai ka sayi ruwa ka ce ka yi ɗahara ka yi arwallah ka ce ka yi sallah amma in ba shi ba duk kasuwanci kowane iri da duk abin da ake kullawa kullin jinga kullin sufari kullin haya duk abin da ake kulla na mu'amala ta kasuwanci to haramun ne da zaran an kai kiran sallah haramun ne ga duk wanda zuwa sallar juma'a take waje ba gare shi wa hadha al-adhanu thani wannan kiran sallah na biyu a hadathahu banu umayya sarakunan banu umayya sun ka haddasa shi sarki na farko na kabilar banu umayya shine sayyidina Uthman dan Affana to saboda girmama maimakon ya ce Usman ya haddasa sai ya ce sarakunan banu umayya sannan kiran sallah na biyu sun ka haddasa ko na farko na biyu na farko sun ka haddasa don na biyu dama shi akwai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam illi man ya zanna bisa munbari sai ayi kiran sallah shi an ka sani to amma na farkon da aka yi kahin liman ya shigo masallaci to kaga shi'a wanda sayyidina usmanu ya haddasa wal juma'atu tajibu bil misri sallar juma'a tana wajaba a birni babban gari kenan shine misri alƙarya kuma ƙauye to duk inda a birni babban settlement inda jama'a da yawa suke to juma'a wajibi ce gare su wal jama'ati da kuma jama'a inda taron jama'a suke ko da bai kai birni ba inda akwai jama'a masu yawa to jum'a wajibi ce gare su wal khutbatu fiha wajibatun yin khutba ga sallar jum'a wajibi ce qabla salati gabanin ayi sallah khutbar jum'a ana yin ta ne kafin sallah amma khutbar idi sai an ƙara sallar idi sannan daga baya ayi khutba to khutba yana daga cikin wajiban jum'a waya tawakka'ul imamu liman in zai hudu ba yana dogara ala kausin akan baka aw asan ko sanda da farkon al'amari haka annabi sallallahu alaihi wasallama ke yi sai ya samu ko baka ko mashi ko sanda ya dogara ya rike su da hannu ne na dama in yana hudu ba amma daga baka ya ayi mai mumbari hadda ana hudu ba kasa da bakin sadda an kai mai mumbari an kace bai koma rikon wani abu taka mumbari ɗaya kai ya hudu ba tai don haka shine sunna yanzu ba sai an rika sandan ba waya jalisu liman na zaunawa fi awwalaha a farkonta wa fi wasa da tsakiyarta in liman ya shiga masallaci sai ya hau munbari ya zanna to shi azzaman in ya zauna sai ladan ya yi kiran sallah in ladan ya ƙara kiran sallah sannan ya tashi ya huduba huduba biyu ce ga sallar juma'a amma ga sallar idi huduba guda an kaso kun fahimci bambancin ga sallar juma'a huduba biyu ce sai ya yi huduba farko sai ya zauna kaga tsakiyar ta kenan sai ya tashi bayan ya zauna jim kaɗan sai ya tashi ya hudu bata biyu sannan sai a tadda sallah wata kamus salatu ana tsaye da sallar juma'a inda faragi ha bayan ƙara hudu ba da zarar an ƙara hudu ba to babu wani abu kuma da za a yi sai a tadda sallah wa yusallil imamu liman yana sallatar raka'atai na raka'o'i biyu dama su ne raka'o'in sallar juma'a raka'o'i biyu ya jaharu fihi ma bil qira'a yana bayyana karatu duk da yake sallolin rana abinda an ka sani ayi karatun su asirce kamar sallar azhur da la'asar amma banda salloli da an ka kirkiro daga baya kamar sallar juma'a sallar idi sallar roƙon ruwa to waɗannan kaga duk da rana aka yin su amma abinda as sunna ayi karatun su bayyane shine yace ya jaharu fihi ma bil qira'a yana bayyana karatu cikin su ya ƙara'u fil'ula yana karatu ga raka'a farko bil juma'ata sai ya karanta suratul juma'a wa nahwaha da abin da ya kama da ita wa fi thaniya ga raka'a ta biyu bi hal ataka hadithul gashiya sai ya karanta hal ataka hadithul gashiya suratul gashiya wa nahwaha da abin da ya kama da su misa ya ce wa nahwaha saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul jumu'a ga raka'a farko bayan ya fatiha ga raka'a ta biyu ya karanta suratul munafiquna kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbihi ismi rabbikal a'la ga raka'a farko bayan fatiha raka'a ta biyu sai ya karanta halata ka hadithul gashiya kuma ya tabbata yana karanta wasu surori waɗanda ba waɗannan ba to shi yasa ya ce wani hawaye kaga ba dole na ba kenan eh waye jibu sa'ayu ilaiha tafiya zuwa ga sallar juma'a nan sa'ayu asali ne sauri to amma nan ba sauri aka ce ba saboda an hana sauri inda duzza ana masallaci eh idza idza sami'tumul idza idza sami'tumul iqamata famshu illa salati wa alaikum as-sakinatu wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu haka yake cikin hadisi in kun ka je iqama kana gida ka ji an tadda iqama ba an tadda sallah ba to kaga al'ada ai sauri mutum kai wasu hadda sassarfa a taho don kan raka ta gubce mu sai annabi ya ce to ku tafi zuwa ga sallah kuna da natsuwa ta jiki da natsuwa ta zuciya ga wata riwaya ce walla tasauka ku yi sauri ba a sauri in za a tahowa masallaci a yi tafiya normal tahiya fama a darakto abinda kun ka riska tare da liman fasallu ku sallatai wa ma fatakun wanda ya kubce muku fatin mu sai ku cika bayan liman ya kare to shine yace wajibu sa'yu ilaiha tafiya zuwa ga sallar juma'a yana wajaba alaman fil misr akan wanda a cikin garin da ake yi wajibi ne ya tafi wa man ala thalathati amyalin minhu da kuma wanda yake akan mil uku daga garin nan fa akalla ko abin da bai kai mil uku ba duk garin da adda masalla ake juma'a to wajibi ne ga duk wanda a cikin garin nan ya tafi ko da ko tsakanin gida ne da masallaci ya mil uku inda duk kamar Ibadan kaga ta mil uku irin Lagos irin Kano waɗannan duk sun mil uku fadin su to ko da tsakanin gidanka da inda masallacin juma'a ka ya mil uku inda cikin garin nan kake to tahiya zuwa juma'a wajibi na hakan ga ƙauyukan da ake wayan garin nan bakin mil uku ko abin da bai kai mil uku ba shi ma wajibi ne su taho amma wanda tsakanin ƙauyensu da garin da ake jum'a ya mil uku to su ta hiya jum'a gare su ba wajibi ba ne sai su tsaya ƙauyukansu ya azuhur ahin Allah ya hore mu su yi masallacin jum'a muna tare wala ta jibu jum'a ba wajibi ta ba ala musafirin akan matafiyi wanda yake cikin halin tafiya to ba wajibi ne ya jum'a ba ka taso da abuja ranar juma'a ko da ka iso zaria ana sallah in kaga dama ka tsaya kai in kaga dama ka wuce wakka kai sallah azhar juma'a ba wajibi ta ba ga matafi ina fatar kun fahimta wanda azza wani gida shi an ka wajabta ma juma'a wala ala ahli minan hakan ga alhazzai waɗanda an mina sai juma'a ta riske su lokacin da ake zama mina ba wajibi na su tahi ba wala ala abdan hakan ga jum'a ba wajibi ta ba akan bawa in yazo yayi mustahabi amma da in bai zo baya da laifi wala mar'atin hakan ga jum'a ba wajibi ta ba akan mace balle yanzu ga sunan har abin ga kaurayya suka yi da mutane wai sallar jum'a za su nan wannan baya da kyau mace sallar jum'a ba wajibi ta ba gare ta in ta zo ta yi mustahabi amma ta zauna gida da yahi musu wala sabiyin hakan ga yaro karami wanda bai balaga ba waɗannan duka juma'a ba wajibi ta ba gare su kaga matafi wanda alhazan da amina bawa mace da yaro karami waɗannan duk ba juma'a ta ba juma'a ba wajibi ta ba gare su wa in hadarha abdun amma ba an ce ba wajibi ta ba ga bawa to in bawa ya halarce ta a imra'atun ko mace falli salliha ya sallace ta sai su yi ta ɗauke musu kuma daga az-zuhr wata kunun nisa'u in mata sun zo jum'a mata suna kasancewa khalfa suhufin rijal bayan sahuhuwan maza ba cakuɗe ɗaya ne za su yi da maza ba hakan ga an yi sahu mace ta zo ta ratsa ta koma can baya wannan duk dai ba a samu wannan duk wannan fitina ce shi inda haɗuwar maza da mata take za a samu fitina inda ba wurin aikin hajji ba da shi babu wanda za a yi a tsaban ina fatar kun fahimta wala ta kharuju ilaiha shabba shabba budurwa wala ta kharuju ba ta fita ilaiha zuwa ga sallar juma'a kaga matan ma da an ka yaddan musu ta yi tsofaffi wayanda ba suka dauka hankali ba amma budurwa ta yi shahe shahe da ta hib masallacin juma'a wannan wani abu da yana ta kasun ta haddasa hmm? budurwa ba ta hita zuwa ga su budare su tsaya gida su yi sallar juma'a wayun satu ana yin saurare lil imami domin liman fi hudubati lokacin da yake huduba in liman na huduba to duk wanda yayi magana man takallama wal imamu ya hudu fa kallaga duk wanda yayi magana liman na huduba yayi lagau wanda yayi lagau kuma bai da juma'a me ma'anar bai da juma'a ba bai da ladar sallah ba akwai bambancin lada tsakanin sallar juma'a da ta azzuhur ko babu wace ta hi ta juma'a ta hi to ladan nan da abbanbanci tsakanin sallar juma'a da to ladan na fallalar da aka bai ta juma'a to duk wanda yayi magana ko wani aiki lokacin da liman ka hudu ba baya da wannan lada ya ka rubuta mai lada yayi sallar azzuhur shi aka ba ana nihin babu juma'a ta gaba ɗaya ba can da yace babu juma'a ga wanda ana nihin ba ana nihin babu ta gaba ɗaya nafiyul siha ba nafiyul kamal jum'a ta bata kammala bata cika ba lada ta bata cika ba ina fatar kun fahimta to yanzu abin da addabban mamaki sai kaga kamar masallacin ga da sauran masallatai ga a can ana hudu ba amma nan inda masu shushayen nan nan da shagunan nan ga mutane nan sun yi dandazo na ana ta hira to waɗannan duk ba jum'a sun ka zo ba wasa ta su kai da zaran alima ya fara hudu ba haramun ne yin magana ba a magana ana hudu ba ko da al'amur bil ma'arufi ko annahyu anil munkar duka laifi ne illi man na hudu ba man qala li sahibihi an sit wal imam ya khadu fa qallaga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce ma aboki na yi shuka liman na hudu ba ana hudu ba sai na kusa gare ka yi magana kace mai yi shu me kai ba umurni da ake alheri ba annabi ya ce yayi lagau bai da juma'a shi wanda ya ce yi shu bai da bai da juma'a to ina ga shi tsakaka uwar zunubin shi wanda ya dumin to tun da daidai da an sit an hana mi an dalilin yan agaji ana hudu suna yawo da akwati ba su da dalili duk ba su da juma'a su yi yawo da akwati kahin lima ya fara hudu ba ko su bari yan an gama sallah su zagaya da akwatin ko ko a samu wurare cikin masallaci a aji akwatin na a sa kwadduna amma dai da zarar lima ya fara wani ya taho yana gyaran sahu wani ya taho yana neman kana da canji to da shi da mai bada suwa da mai amsa duk basu da juma'a kowa ya samu wuri ya zanna a yi saurari na abin da as sunna illi mai ya fara hudu ba sai a tsura mai ido kakkano ci kanka don yanzu shedan na gwada ma wani kwaro ko wata tsakkuwa ka kama wasa da ita hankalinka ya dauku daga abin da liman ka cewa kana jin ɗumin lima amma in ya ƙare a ce miyar ce baka sani hankalinka ya ɗauku ga abin don hakan ga da zarin lima ya hau mun bari to tsura mai ido akai kaga duk concentration ɗinka ya koma gari don haka ba abin da zai faɗi tunda wa'azi na zai yi kuma kuna zai wa wa'azi to hankalinka baka ji abin da ya ce to me amfanin sauraron da kai eh a wannan ba juma'a sun ka zo yi ba a a sun ka zo duk wani aiki da ka sani haramun ne in ana faɗo ba in bancin nafila nafila ɗaya an ka halatta shi ko saboda hadisin sulaikul gadafani ya shigo masallaci annabi na hudu bai zanna sai annabi ya ce kai sallah raka biyu ce ya ce tashi kai sai ya tashi yayi to in bancin nafila to babu abin wani aiki da duk wani aiki haramun ne in liman na hudu ba sannan kakka yadda ka yi magana ina fatar kun fahimta to ina yake wayun satun lil imami ana yin saurare ga liman fi hudubati ga hudubarsa wa yastaqbiluhu nasu mutane na fuskantar sa kowa da kallin liman hikimar kallon liman don ya zando abin da ya faɗi kajiya kana sane da shi amma in ka juyar da hankalinka wani wuri to sai hankalinka ya koma can sai yanzu kana jin muryar liman amma ba haƙar da abin da ya faɗi hankalinka na wani wuri sannan akwai zaman da an ka haramta ga mai sauraron hudu ba wani irin zama zaman ihtiba'i zaman lullubi mutum wani ya mana shi mu gani yawa yawa irin zaman ga mutum ya zanna irin wanga da mallan garba yayi kaga mutum ya lullubi hannuwa ne ya lullubi hannuwa ne da mutum zama haka haramun na ga mai sauraron hudu ba kaga ya lullubi hannuwa ne ka kusan kashi saba'in bisa ɗari na masu sauraron hudu ba haka suka to haramun na rashin sani na ba a sauraron hudu saboda mi saboda ya yi komi jawo kwana irin zaman ga amma ga hudu ba ɗai zama hakan ga ba haramun ba ne ga mai sauraren hudu ba ɗai an ka hana hudu ba ɗai lokacin da liman ka hudu ba nan ɗai an ka hana zama haka sai dai kowane irin zama za ka yi kai ko ka yi ta matela ko ka yi zaman tahiya duk dai zaman dai da za ka yi amma dai shi hakan ga to ga mai sauraren hudu ba haramun ne an haram ina fata kun fahimta to sai zama na biyu shi ko zaman ittika'i wanga zaman ihtiba'i aka ce mai zaman lullubi kaga ka lullubo ƙafafunka da hannuwanka sai zaman ittika'i na dogara ka zanna wani ya mana zaman ittika'i mu gani sai ka sa hannunka na hagu ka dogara gare shi yawwa yawwa yawa irin zaman ga to shi wannan da hudu da ba hudu ba kowane irin zama annabi ya haranta zaman ittika'i ka sa hannunka na hagu ka dogara gare shi ka zanna haka kowane ko ga hudu ba ko ba hudu ba an hana irin zaman yahuduna kun ji biyu to sai kwanci shi ko akwai kwancin da an ka hana shi ko kwanci rairan jicce shi yasa yarato suna ƙanana a rinka yi musu hada su ba kwanci jicce annabi ya shiga masallaci sallallahu alaihi wasallam iskan mu wani kwanci jicce yana kwana yasa kafa ya shude shi yace wani naka kwana irin na waɗanda Allah ya hushi akan su yahuda su ha kwanci jicce sannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce in an karbi rayuwar mumini to sama akai da ita don haka shi yasa ka ganin mumini ya mutu turu turu da ido shi yasa aka ce a shahe shi me a shahewa sai a samu ruwa ana jawo idon sun bude turu turu ana jawo fatan ga har idanun su shine shahewar ba huska ce za a shahewa ba a'a abin ga innal basari yatba'ur ruha ido suna biyan rai ran mumini sama aka yi da shi illiyina shi ko ran kahiri ƙasa aka yi da shi to wurin kallon rayuwar sai ka iskan makahiri jicce ka mutuwa mafi yawa to shi yasa annabi ya haramta kwanci jicce kwanci jicce an haramta don haka yaro tun yana karimi a ya mai faɗa ya ba kwanci jicce sai dai kwanci bangaren dama ko bangaren hagu ko rairan in ba hagu don ƙasa abin ga ta faɗo ma ga idanu in za a kwanci gehen dama a kwanci amma can cikin mirgini in ka komo gehen hagu ba illa ba ne amma dai kwanci jice haram na hakan ga zama ka dahe da hannunka na hagu haram shi ko mai saurin hudu ba shi zama na ihtiba'i shi ko haram na ina fata kun fahimta to mu tafi wal ghusl laha wajibun wanka domin sallar juma'a wajibi na wankan juma'a wanka shin yinin jum'a aka wa wanka ko ko sallar jum'a kowannensu ya tabbata ga hadisi duk wanda ya yi wanka ranar juma'a wani hadisi kuma ya ce wanda ya yi wanka domin sallar juma'a don haka akalla dai an wajabta wanka domin sallar juma'a to irin ma'aikatan gwamnati waɗanda ka hita da sahi kun ba su dawowa wani sai da ofis ya kaucewa tun da ƙarfe ɗaya aka tashi ko da ofis ya kaucewa to tun da sahi sai ka yi wankanka malikiya sun ka ce a dole sharaɗin wankan a sada shi da sallah in ka yi wanka ka tsaya ci abinci ya kare in ka yi wanka ka tsaya wani aiki ya kare me ka kare wanka duniya ba ba mu da kare wanka ko ku taba ganin mubdilatul gusuli ba ba ba abin da wanka in ka yi shi yayi babu abin da ka kare a ran la ka karewa mashi wanka babu abin da ka kare shi don haka wanda ya san bai da damar dawowa da can makaranta ko wurin aiki ko wurin kasuwanci ne zai wuce masallaci tun da sahi sai ya wanka nai in zai wankan sahi sai ya wankan juma'a shi kenan ya yi ka ɗauki wannan wajibi wankan juma'a wajibi ne ba a bari ne shi ne ce walgusla laha wanka domin sallar juma'a wajibin wajibi ne wata hajiru yin sammako ta hiya da wuri-wuri hasanun abu ne mai kyau har da falala annabi ya faɗi na masu sakko zuwa sallar juma'a ko an kakkasa har sa'o'i kusan hudu ko biyar wanda ya ta juma'a sa'a farko yana da lada kama wanda ya soki taguwa ya sarka da namanta wanda ya ta cikin sa'a ta biyu yana da lada kama wanda ya soki saniya ya sarka da namanta wanda ya ta sa'a ta uku yana da lada kama wanda ya sarka da rago wanda ya ta sa'a ta hudu kama wanda ya sarka da akuya wanda ya ta sa'a ta biyar kama wanda ya sarka da kaza wanda ya ta sa'a ta shida kama wanda ya sarka da kwai to waɗannan sa'o'in suna fara daga sanda Allah ya so zuwa lokacin da liman ya shigo masallaci da zarar liman ya shigo masallaci ya hau bari ya zanna to shi kenan wannan falala ta zakkuwa to an ruhe ta sai mala'ikun da ka rubuta lada suna nan bakin sai su ruhe takaddun nan su shigo su ma masallaci a yi sallah da su ko ka zo daga baya wannan da ya lada da aka ba wanda ya samu ko baka da ita don haka in ba da uzuri ba a yi kokari a rinka zuwa da wuri-wuri don a samu wannan falala na fatar kun fahimta sannan cikin at-targhib babul kitabul juma'a mun yi falala gwargwadon kusanta ka ga liman gwargwadon ladakka wayanda a sahun farko sun hilada bisa ga nasahu na biyu nasahu na biyu sun hilada to yana ga masu waje area mosque sallah waje to Allah ya shirye shi yace wa tahjiru sammako tahiya da da da da wuri-wuri hasanun abu ne mai kyau walaysa zalika amma wannan sammakon bai zama fi awwalin nahari tun harkun rana wasu tun karhe tar na sai suka tahiya to ba haka an kace ba a'a ma'ana dai in rana ta yi dai to ka tai da wuri-wuri wanda ka kare ga liman ko da haka zuwa liman bai zo ba kai nafila ka jira liman don ka samu wannan lada ta sammako wal ya tadayyab laha to ga wasu da cikin ladubban juma'a shi sa turare wanka dai mun ji wajibi ne ko aswaki mustahabbi ne a shafa a shafa mai a shafa turare annabi ya ce ya dibi mahi mahi kamshin turaren gida ne in bai da yayi amfani da na mata tai an so a sa turare ko waya labas ahsana thiyabihi ya sanya mafi kyawun tuhahi ne ya zaɓa ya buɗe akwati waɗanne ne kyau sai an so ƙawa gare ta ƙaunar idi ta ko to in tuwahin sun zan farfaru kuma fa hasanin don haka yana da kyau kaga annabi sallallahu alaihi sallama tuwahi gare shi waɗanda ya aje saboda saboda sallar jum'a da kuma ya an yi baki don haka yana da kyau kai ma ka keɓance wasu tuwahi na jum'a in sun zan farfaru ya fi kyawu ka samu taggo da wando da riga shadda fara ka yi abin karen juma'a haka sata a yi kwalkwali a tafi kamar mala'iku farikal amma a ce da ranar juma'a da ran dabaran juma'a ba bambanci irin yan ƙananan tuwahin ganin yan ƙwallo su za ka sa ka ta sallar juma'a gaskiya akwai rashin kulawa ga irin wannan ba daidai ba ne to Allah ya shirya da mu in kana da jallabiya ka fara ka aje abin ka sai ranar juma'a haka sata ka kare kuma ka wanke kuma a aje sai ran juma'a an dai so yin kwalliya ga ranar juma'a ko wa ahabbu ilaina mafi soyuwa zuwa gare mu mu malaman malikiya an yansa rufa ya dawo gida ba da faragiha bayan ƙara sallar juma'a wala ya tanaffalu kada shi nafila fil masjid cikin masallaci bayan ƙara sallar juma'a kada ya tsaya nafila da zarin ya ƙara azkar dubur salawati sai ya dawo gida in ya dawo gida sannan shi nafila to in ya tsaya masallaci ya nafila fa nafila ba inda take laifi bai yi laifi ba wale ta nafal shi na fila in sha'a in ya so ƙabla ha gabanin sallar juma in ya zo masallaci gabanin a yi sallah sai ya yi na fila in raka a biyu in hudu in gwargwadon abin da Allah ya ba shi iko wala ya fa'ala zalikal imam amma liman ba zai tsaya yin nafila ba in ya shigo masallaci bai cewa zai yi nafila waliyar kalmin bara shi taka mumbari kama ya dukulu da shigowa ta kamar yadda ya shigo da shigowa tai abin da an ka so ya hau mun bari kai ya ce sai ya tsaya nafila mamu an ka ce wanda ya shigo ko da liman na hudu bana to kai kai nafila to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu haka wannan shine karshen babin juma'a ko to madalla to madalla babu wata addu'a hadisin da ya zo da addu'a bai inganta ba za ga mutane suna ta addu'a sun ɓata lokacinsu babu wata addu'a da aka yi